والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم فصل شيخنا وبارك في أمره ومتعه بالصحة والعافية وحفظه من كل سوء ومكروه أما بعد فيقول المصنف رحمنا الله وإياه والمقصود هنا أن النزاع في هذا كان بين أهل العلم والدين من جنس المنازعة في كثير من الأحكام وكلهم من أهل الإيمان والقرآن وأما جهل فكان يقول إن الإيمان مجرد تصديق القلب وإن لم يتكلم به وهذا القول لا يعرف عن أحد من من علماء الأمة وأئمتها بل أحمد ووكيع وغيرهما كفروا من قال بهذا القول ولكن هو الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه لكن قالوا مع ذلك إن كل إن كل من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره واستدلنا بتكفير الشارع له على قلوب قلبه من المعرفة وقد بسط وقد بسط الكلام على أقوالهم وأقوال غيرهم في الإيمان والأصل الذي منه نشأ النزاع اعتقاد من اعتقد أن أن من كان مؤمنا لم يكن معه شيء من الكفر والنفاق وظن بعضهم أن هذا إجماع كما ذكر الأشعري أن هذا إجماع فهذا كان أصل الإرجاء كما كان أصل القدر عجزهم عن الإيمان بالشر والقدر جميعا فلما كان هذا أصلهم صاروا في حزبين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي الإمام البخاري لكي نريج الزاكي وانا قريم البركة نكنو وانا يمتشي نلي تنندلن ثلاثة yau muna 21 ga watan zulqa'ida hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1446 wanda kuma yake daidai da 19 ga watan biyar shekarar miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna al-furqan bain al-hadd wal butlan wallafar shaykhul islam taqiyuddin abul abbas أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى wannan shine darasin mu na 71 a cikin wannan littafi kafin mu shiga karatu akwai ɗaya daga cikin ƴan uwan mu ɗaliban mu wanda Allah subhanahu wataala ya warsuwa a hannun ƴan daba shine dan uwa Jabir Lawan Abdullahi na'ibin limamin masallacin ubala custom imamu malam hafizu hafizu ringin na'ibinsa hafizu rogo afon ina jin da yawa daga cikinmu sun ga labarin yaro ne mai hazaƙa mai ƙoƙari mahaddacin alƙur'ani yana ɗaya daga cikin mazowa karatuttuka da ake yi a nan da sauran wurare muna addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa Allah subhanahu wata'ala ya karɓi kyawawan ayyukansa ya yafe masa kurakuransa Allah ya sa aljanna ita ce makomarsa ubangiji subhanahu wata'ala ya ba da lada da juriya ga iyayensa da kannansa da yayyansa da abokansa da ɗalibansa wannan kuma yanayi da muke ciki na haɓakar daba da ƙaruwarta a wannan gari namu na kano allah ka mana ɗauki ya yi mana babu shakka wannan ɗaya daga cikin musibu ne da wannan jiha take fama da shi mun ɗara duk sauran jihohi a cikin harkar daba kuma matsala ce ga ta nan ƙarara kowa ya ganta ya san da ita amma har yanzu ba a tsaya an tashi an yi mata dauki ba wajen a ga an kawo ƙarshen ta ba don kowa ba saboda akwai masu amfana da ita waɗanda su ya kamata su kowa taka rawa wajen yakarta da kawar da ita to amma sai ya kasance su ne suke ƙara rura wutarta saboda suna amfani da waɗannan yara da suka lalace ta hanyar shaye-shaye suna amfani da su don cimma wasu miyagun bukatunsu to matukar aka ce waɗanda gyaran al'amari yake a hannunsu su kuma ne suka ɗauki ragamar wato lalata al'amarin to kaga ba a tsammanin kawo gyaran da wuri ko cikin sauki ga wanda ya kula zai ga cewa 'yan sanda suna iya bakin ƙoƙarinsu 'yan sanda suna iya bakin ƙoƙarinsu to amma aikinsu yana da limit yana da iyaka akwai abinda aikinsu ya yadda su akwai abinda ba aikinsu ba ne za su kama na kamawa za su miƙa kotu kotu ta yi hukunci to wani lokaci tun daga hannunsu ma ba za a bar su kai kotun ba akwai wanda suke jira da an kama su kuma su karɓo su wasu kuma aka kai su kotu ɗin ba za a yi musu wata shari'ar kirki ba ko kuma ma an masu shari'ar an kai su kurkukun daga baya a fito da su sannan hanyoyin daƙile harkar shaye-shayen da matuƙar ba a daƙile harkar shaye-shaye ba da samarwa yara matasa aikin yi abin yi da ƙoƙarin mayar da yara ƙanana makarantu matuƙar ba a yi wannan ba to abubuwan za a daɗe ana fama ba su gyaru ba gaskiya yara da dama suna waje ba sa zuwa makaranta ƙananan yara masu ɗan ƙananan shekaru yaro shekara goma tara sha ɗaya sha biyu yana watan galiliya a titi iyayensa sun haƙura da shi sun yi jefar da shi saboda haka ya taso gani yake kowa ma baya son shi yana jin haushin kowa kuma yana ganin kowa haushinsa yake ji saboda haka an bashi an tare shi an bashi ƙwaya to duk abin da za a sa shi zai yi in ba tashi an gyara makarantu ba kuma gwamnati tsaya tsayin daka daga cewa yara suna zuwa makaranta ana cewa ilimi kyauta dole amma ba ma inda yaran za su yi karatu isasshe to ko ka ce kyautan ne ba sai akwai abin da za a ba su ba makarantu sun lalace sannan yawanci makarantun ba malamai malamai duk sun gudu saboda kyakkyawan albashi ba kulawa malami shine mafi kaskantar ma'aikaci da ake kallo wanda shi ya kamata fi kowa daraja duk wani matsayi da wani zai taka na siyasa ne ko na mukamin aikin gwamnati ko na meye ta hannun malami ya samu wannan daraja shine tsarinsa na farko amma ko malami shine mafi kaskantar ma'aikaci idan mutum ya rasa aiki a ce to ko cicin kai wai irin ya rasa abin da zai kama kenan ce to ko cica ka fito ko neman aure zo ka ce tica ne sai ga fuska ta canza da ya ci mai nasaba ya ci bare na ƙasa to ya kamata a gyara wannan a gyara makarantu a kula da ilimi yadda ya dace a cire duk batun siyasa daga ciki a tsaya a yi abin da ya kamata sannan kuma iyaye a tilasta musu sa 'ya'yansu makaranta inda har ilimin kyauta ne to babu kuma wani uba da yake da uzurin kuma da zai hana yaransa zuwa makaranta idan har kyauta ilimin ya zama to me zai zai sa hana ɗansa zuwa makaranta kuma ba zai ce ba ya da kuɗin biyan makaranta ba tunda dai gashi ilimin kyauta ne to zanto kamar yadda aka sani a da aka ce ilimi kyauta ana bi gida gida ana tabbatarwa da cewa yaran gidan suna zuwa makaranta to da wanda ne za a za a rage irin waɗannan faruwar irin waɗannan abubuwa da samuwar irin waɗannan yara marasa alƙibla wanda ba su san gobansu ba muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kawo dauki fatan Allah subhanahu wata'ala ya kawo dauki yayi mana wannan damuwar tamu ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna wa mahukuntanmu da shugabanni da waɗanda duk suke da alhaki a cikin wani al'amari su tashi sai abin da ya dace shi kuma wannan bawan Allah Allah ji kansa ya kafarta masa idan ma akwai wasu da aka kashe tare da shi dan ana cewa watakila ma ba shi kadai bane wasu ma da yawa an kashe su Allah ji kansu gafarta musu Allah ya sa aljanna ce mako musu malam yace wal maqsudu huna أن النزاع في هذا كان من بين أهل العلم والدين من جنس المنازعة في كثير من الأحكام وكلهم من أهل الإيمان والقرآن بين أهل العلم والدين من جنس المنازعة في كثير من الأحكام وكلهم من أهل الإيمان والقرآن ما لك أبني في أنا للي جايي أكون وانا مسألة tsakanin malamai da masu addini tana daga cikin jinsin jayayya da ke faruwa cikin da dama daga cikin hukunce-hukunce kuma dukkansu su masu jayayyar min ahlil imani wal qur'an suna daga cikin ma'abota imani da alqur'ani wato bayan ya kawo maganar al-istisna wato togaciya mutum zai ce ana mu'minun insha Allah ko ba zai ce ba to shine yake cewa munaza'a wato jayayya a cikin wannan mas'ala kamar yadda muka gani malamai sun saba wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza kamar yadda duk bayani ya gabata to sai yake so ya gaya mana cewa irin wannan tattaunawa da wannan sabani da ake samu na manyan malamai cikin wata mas'ala ta addini musamman wadda take da alaƙa da wani ɓangare na aƙida ba shi da bambanci da saɓani da ake samu a matsaloli waɗanda suke na hukunce-hukunce na furu'a kamar yadda shekul islam a wurare daban-daban a littattafansa yake bayanin cewa dukkan wata matsala da aka samu saɓani a kanta tsakanin manyan malamai musamman ma waɗanda aka san su da addini aka san su da san Allah da manzansa da riko da sunna idan suka yi sabani akan wata mas'ala ko da kuwa daga cikin su ɗaya ne yake da gaskiya ɗayan yana bisa kuskure to dukkanin su waɗanda Allah yake wa gafara ne waɗanda Allah yake wa afwa ne wanda ya dace da daidai daga cikin su yana da lada biyu ladan ƙoƙarinsa da ya yi da kuma ladan dacewa da sunna da ya yi wanda kuma ya kuskure daga cikinsu yana da lada na ijtihadin da ya yi ƙoƙarin da ya yi na ya gano gaskiya ko da ko ya kuskure wato dukkaninsu dai ba za su rasa samun lada daga Allah subhanahu wata'ala ba ko da kuwa sun yi saɓani ya ce wannan al'amari babu bambanci tsakanin al'amarin da suke da alaƙa da aƙida da wanda suke da alaƙa da furu'a babu bambanci da Allah subhanahu wata'ala ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya ubangiji kada ka kama mu yayin da muka yi mantuwa ko muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala kuma ya anshi addu'ar yace ba zai yi ba ba zai kama mutum da kuskure ba ko da mantuwa ibnu taymiya yace to anan babu sabani tsakanin almasailul ilmiya alkhabariya wal masailul amaliya babu bambanci tsakanin mas'aloli na aqida da mas'aloli na ilimi wato mas'aloli na aiki na furu'a dukkanin su yayin da mutum ya iya bakin kokarin sa wajen ya gano gaskiya koda ya kuskure ta to yana karkashin wannan la tu'akhizna inda sina aw akhtana haka nan da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza shahada al-hakimu فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر idan mai neman hukunci ya yi iya ƙoƙarinsa kuma ya dace da daidai to wani yana da lada biyu wanda kuma ya yi ƙoƙari sannan ya yi kuskure yana da lada ɗaya ya ce to wannan shi ma ba a bambance ba tsakanin matsala ta aƙida ko wacce ba ta aƙida ba matuƙar dai wanda ya yi abin ya yi shi ne ƙarƙashin ijtihadi iya bakin ƙoƙarinsa ya yi to koda ya kuskure ba za a zarge shi ba ko ya zama abin batanci a ce ai matsala ta aqida yayi kuskure a ciki babu wanda yafi karfin yayi kuskure koda a cikin matsalar aqida ce matukar dai an san shi ba wanda yake gangancin sabawa sunna da gangan ba yana sani an san shi iya bakin sani mai kokarin bin sunna ne to koda ya kuskure wani lokaci wanda ba za a rasa wannan ba to abin a yi masa afuwa ne abin a roƙa masa gafarar ubangiji ne to shine bayan ya kawo wannan mas'ala ta istisna'i sai yake cewa al-maqsudu anna hadha an-niza fi hadha ay fi hadhihi al-mas'ala mas'alatu al-istisna kana bayna ahli al-ilm wad-din ya kasance tsakanin masu ilimi da addini min jinsi al-munaza'ati fi kathirin min al-ahkam daidai yake da da sabani da suke a cikin harkar hukunce hukunce a sallah ko a tsarki ko a alwala ko a lamarin aure ko gado da sauransu babu bambanci da wannan da wancan wa kulluhum min ahli al-iman wal qur'an dukkaninsu ma'abota imani ne ma'abota riko da alqur'ani babu daga cikin su wanda yake gangancin sabawa Allah da manzansa idan har akwai wata mas'ala da ya sabawa hukuncin Allah da manzansa a ciki to kada azata da gangan ne saboda haka za a nema masa gafara a cikin abin da ya kuskure a kansa wannan shine tafarkin magabata na kwarai waɗanda suka samu tarbiya irin wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa sahabbansa sahabbai suka yi wa tabi'ansu almajiransu sun kasance a cikin al'amuran da za su yi saɓani a kansa baya kawo musu tarnaki ko ya farraka tsakaninsu ko ya saka wata gaba da ƙiƙi juna a tsakaninsu suna fahimtar cewa kowanne daga cikinsu yana nufin gaskiya ne yana nufin kuma dacewa da ita saboda haka in bai dace ba to bai kamata ba wato bai dace da sa da kaiwa ga gaskiya ba bai kamata a wato a gaya masa magana ta aibantawa ba ko ta muzantawa wannan ita ce tarbiyar magabata na kwarai sabanin waɗanda suka zo suka yi wa harkar ilimin hawan kawara kai masa da ran mekiya suka fito masa suka shigo masa ta suka yi masa kutse ta baya da ba su biyo ta kofarsa ba suka biyo ta baya ta bayan katanga suka duro cikin harkar ilimi karfi da yaji to zaka samu cewa da abin da ya kamata su yi jijiyar waya a kansa da wanda ma bai kamata su yi jijiyar waya a kansa ba sai kaga cewa sun mai da abin ya zama rigima rikici ya zama wata alama ta bambance dan wutar dan aljanna ko musulmi da kafiri ko dan bid'a da dan sunna a cikin al'amarin da magabata sun yi sabani a kansa amma bai zama musu wani abin ta da kayar baya ba yawanci karancin ilimi shi yake kawo wannan da kuma rashin ikhlasi da rashin tsarkake zuciya musamman a wannan zamanin na trending wani saboda ya trending komai ma zai yi wani ya fahimci cewa in kana son ka rika trending da wuri to ka rika fitowa kana zazzare ido kana nuna mutane da yan yatsa kana kiran sunayensu ɗaya bayan ɗaya kana gwaba musu irin magana da ka so to yanzu nan ne yan tiktok yan waye sun samu content shikenan sai a yi ta ɗauka ana ta latsawa ana ta yaɗawa kaga kuwa kaga wannan kaga wannan da mai tsine maka da mai yabanka da wanda yake cewa ka birge shi duk sai ta yadawa kai ba dai ba abin da ya dame ka in duk ma za a hada tsine maka kai bukatar kare trending to wannan ya kara dagula al'amarin harkar trending din nan ta kara dagula al'amarin dama ana fama da rashin ikhlasi lokacin ana yin na daddan cassette ba sai ji an sai cassette din ma za a san zage-zagen da kai ba sai ka shekara ka shekara kana zage-zage ba wanda ya san da kai ma amma da rana daya in ka fito ka duba wani mutumin kirki ko wani mutum da aka yarda da shi a cikin al'umma ka bi ta kansa da ce ka baje shi to shikenan to shikenan kai ma sai kai trending to to ba ba damuwar mutum bace wai shi ko tsida masa za a yi shi dai ayi bukatar ta biya an san da shi to wannan lalacewa ta kai lalacewa taɓarɓarewa ta kai taɓarɓarewa kuma a ce wani zai yi wannan da sunan ilimi al'amarin ya yi muni kwarai da gaske to wannan shine abin da ibnu taymiya bayan duk ya gama wancan bayani ya yi dajiya da wannan da wannan magana tashi cewa kada a ɗauka wannan wani saɓani ne da za a tada jijiyar waya a kansa to sai ce wa amma jahmun to amma fa shi jaham fakana ya ƙudu cewa yake innal imana mujarradu tasdiqil qalbi imani kawai shine gaskatawa ta zuciya wa in lam yatakallam bihi koda mutum bai furta da bakinsa ba wa hadha alqawl la yu'rafu an ahad min ulama'i al-umma wannan maganar ba a santa daga wani daga cikin malamai ba na wannan al'umma wa immatiha da limamanta بل ba ma wannan ba Ahmad wa Waki' wa ghayruhuma al-Imam Ahmad da al-Imam Waki' da waninsu kaffaru man qala bi hadha al-qawl sun kafirta wanda yake da irin wannan aqida walakin huwa alladhi nasarahu al-Ash'ari sai dai kuma wannan aqidar ita ce aqidar da Abu al-Hasan al-Ash'ari ya goya wa baya wa aktharu ashabihi da yawan yawancin almajiransa ko mabiyansa ولكن قالوا مع ذلك سيدي أتعرض هككما سنشي إن كل من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره دو وند شرع تمسه كنشي دا كافرشي تموما زامي مسه كنشي دا كافرشي واستدللنا بتكفير الشارع له سيما كفى دليلي دا كافر تا ود شرع تيمسا على قلوب قلبه من المعرفة mu ce wannan ya nuna zuciyarsa babu sanin Allah a ciki wa qad busita al-kalamu ala aqwalihim an shimfida magana mai fadi akan maganganun waɗannan mutane wa aqwali gairihim da maganganun wasun su fil iman wannan imani da yasa a cikin bracket ba yana nufin kitabul iman ba eh ba wai littafin yake ishara ba aqwaluhum fil iman maganganun su da suka yi akan abin da ya shafi imani so ba yana ishara bane zuwa ga littafin sa kaga shi mai taƙiƙi ya sa shi cikin bracket ba ba ba wannan yake nufi ba duk da yayi maganganu akan wannan a cikin littafin sa sharh hadith jibril da kuma al-iman al-kabir duk yayi maganganun amma anan ba wai littafin yake ishara zuwa gare shi ba ibn taymiya alaihi rahmatullah yana magana akan jahmiya jaham ibn safwan wani daga cikin batattu na wannan al'umma kuma waɗanda suka batar wanda suka kirkiro magana ta batarwa ta halaka kuma ta yi tasiri ta yadu kuma har ta bar wato mummunan gurbi a cikin abin da ya shafi sha'anin imani shi wannan jaham ibn safwan jaham sunan shi jaham ibnu safwan mutumin khurasan ne ko mu ce mutumin tirmiz garin su tirmizi tirmizi a cikin yankin khurasan ne yankin khurasan yanki ne mai girman gaske a wancan lokaci yanki ne wanda ya fara tun daga kan iyakar iyakar iraki ya dangane da iyakar indiya saboda haka yanki ne mai fadi da aka yi al'umma ta musulmi da yawa daga ciki akwai garin Tirmidh yana daga cikin garuruwan Khurasan to shi mutumin can can garin ne a ya taso ya rayu a lokacin ƙarshe-ƙarshen daular daular Banu Umayya musamman a lokacin halifancin Abdulmalik Hisham ibn Abdulmalik Shamil ibn Abdul Malik ya karbi shugabanci hijira ta 105 ya rasu hijira tana 125 to a wannan tsakankanin shi Jaham ibn Safwan ya bayyana kuma ya fito da wannan mummunar aqidar tasa wanda zamu yi bayani akan ta wannan Jaham ibn Safwan malamai sun ambaci dalilan da yasa ya fito da wata mummunar aqida wacce ta zo ta yi mummunan tasiri daga cikin asbab din akwai munazara wato ya rayu a daidai lokacin da wata binan wani addini ce wata dariƙa ta wani addini na indi na mutanen indiya da ake kira sumaniya sumaniya addini ne na indiyawa to su waɗannan mutane suna inkarin dukkan wani abin da la yaqau tahta alhawas abin da ido ba zai gani ba abinda hannu ba zai taba ba hanci ba zai shaka ba kunne ba zai ji ba saboda haka hannu ba zai ji motsinsa ba ba zai kuma taba shi ba dukkan wani abin da ba zai shi karkashin hawas ba ba za a ɗanɗana shi a ji ɗanɗanansa ba to suna cewa babu shi cewa duk wani abin da ɗaya daga cikin waɗannan hawas guda biyar da mutum yake da su da ido da kun abin da da ido da kunne da hannu da baki duk abin da ba zai ba za a gano shi ba ta ɗaya daga cikin waɗannan kafofin to babu shi to sai ya haɗu da su wata rana sai suka tsare shi sai suke cewa kana da abun bauta sai ya ce musu eh wa kake bauta ya ce yana bauta wa Allah to shi da mutum ne mai yawan husuma mai yawan jayayya mai yawan surutu shi jam tun taso wasa sahiba husumatin ne wa jidal yana da yawan jayayya da husuma da rigingimu saboda haka sai suka haɗu da shi sai suke tambayarsa wene ne kana da abin bauta ce eh ce na da abin bauta shine Allah sai suka sai suka tambaye shi cewa ka taba ganin shi yace a bai taba ganin sa ba ce to ka taba jin shi ka taba jin sautin sa yace shi bai taba ji ba ka taba taba shi ko ka ji motsin sa yace duk bai ji ba ce a to ya kake bauta abinda baka gani ba baka taba shi ba baka ji shi ba baka ji motsinsa ba baka ji sautinsa ba to ya kai kai yadda akwai shi ya kai yadda akwai shi to sai shiga dimuwa sai rikice to shine duk ya ya bar sallah da komai da yake saboda yanzu ai bai gane ba yake bauta ba akwai ma abin da yake bauta ko babu shi dan daman kafin su yi mukabala sai da suke sharadi da shi in mun ka da kai in ka ka da mu zamu shiga addinin ka amma mun ka da kai zaka shiga addinin to aka zo aka buga kuma da alama sun ka da shi ko da basu ga da shi ba gaba ɗaya dai to sun jefa masa haira sun sa masa dimuwa da kokonto game da abin da yake bautawa saboda haka sai ya kaurace aka daina ganin shi kwana 40 yana tunanin wace hujja zai bayar ta samuwar ubangijinsa to shine bayan kwana arba'in sai ya fito ya gano wata hanya irin hanyar da nasara zanadiqatun nasara suke kafa hujja da ita akan uluhiyar annabi isa alayhi salam to annabi isa ai asali ruhin Allah ne ya shiga jikinsa saboda da ya shiga jikinsa shi wannan ruhi duk abin da ya shiga jikinsa shikenan ya zama shi amma shi ruhin ba a ganinsa ba a taba ganinsa ba ba a taba jinsa ba a taba taba shi ba amma dai akwai shi sai ga to shi ma bara ya rike wannan hujjar ya yi amfani da ita to shine bayan kwana arba'in sai ya fito ya neme su su zauna aka zauna ce to kuna da kuna da ruhi a jikinku wato kuna da rai sai ce muna da ruhi mana duk kowa ya ce yana da rai ce to akwai wanda ya taba ganin ransa kowa ce bai gani ba akwai wanda ya taba jin sautin ransa kowa ya ce bai ji ba akwai wanda ya taba taba shi ko ya ganin shi gungurgum a gabansa ko ya ji jikinsa ko ji motsinsa kowa ce bai gani ba ya ce to haka Allah yake to daga nan sai ya shiga korewa Allah duk wata sifa duk wata sifa sai ya ce Allahu laisa shay'an wa laisa huwa la shay'a shi Allah ba shay'u bane kuma ba ba shay'u bane ba shay'u bane kuma ba ba shay'u bane saboda Allah ce laisa kamislihi shay don haka sai korewa Allah duka wata sifa da za a sifanta shi da ta wanda yake ganin cewa sifa ce da ake iya sifanta wani mahaluki da ita kamar ji da gani da ilimi da daidaito duk wata sifa da zaka iya cewa dan adam ko wani mahaluki zai sifantu da ita muna ji muna gani ana cewa da mu muna da ilimi kaza kaza to duka waɗannan sifofi ba za a sifanta Allah da su ba sai ya korewa Allah gaba ɗaya duk wata sifa ta shi to daga nan ne masifarsa ta fara na korewa Allah duka sifofinsa ya rike ayoyi guda uku su ne ya gina dukkan barnarsa a kansu laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir yake in ya ƙara ƙarshen zata laisa ka mislihi shay wannan samiul basir kawai suna ne alamun ne ala zat ba sifa bace an gane baya daukar ta a matsayin sifa sifatus sam'i ko sifatul basar ita wannan daidai take da Allahu alam ne ala zat kawai suna ne kawai ba wai yana nufin sifa ba sai kuma la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir sai kuma wa huwa wa huwa Allahu fi as-samawati wa fi al-ard ya'lamu sirrakum wa jarakum wa ya'lamu ma taksibun saboda haka yace Allah yana ko ina babu inda babu shi kamar yadda ruhi na dan adam yake cikin kowa amma ba a ganin shi ba a taba shi ba a jin shi ba wanda ya san sifarsa Imam Ahmad ya ba da wannan kissar a cikin littafinsa na Ar-Radd 'ala al-Jahmiyyah wa Zanadiqah Ibn Taymiyyah a littafansa daban-daban yayi ta ciro wannan sifa kamar a cikin wannan wannan munazara kamar cikin littafinsa Bayanu Talbis al-Jahmiyyah mujalladi na biyu shafi 328 zuwa 331 haka nan a cikin majmu'ul fatawa shafi na hudu mujalladi na hudu shafi na 218 zuwa 212 haka nan dar'u ta'arud al-aqli wan naql a mujalladi na biyar shafi 165 zuwa 168 haka nan a cikin majmu'ul fatawa al-kubra ya kawo wannan mujalladi na shida ina tsammani to saboda haka wannan yana daga cikin abinda ya jefa jaham ibn safwan a cikin wannan talalabiya kamar yadda aka sani munazara wato tattaunawa ko mu ce muqabala abinda mu ce muqabala ba kowa ne yake iya yin ta ba ba wai gaskiyar ka ce za ta saka iya yin muqabala ba wani lokaci kana da gaskiya in ka samu wanda ya fi ka iya surutu ya fi ka wayo sai zargo ka kana jin ka da gaskiya amma ka fita to kuma da ya rike wata shubha guda daya shikenan sai sai mai da ka abin wasa sai ta ma izgili su kuma mabiya ko ƴan kallo shikenan sun samu abin dariya sai ta tsokarar ka yana maka dariya yana maka izgili to shi yasa za ga magabata a cikin adabiyat din su cewa kada mutum ya ce zai tare munazara da dan bid'a ba a ce ba a yi ba ana yi ibnu taymiya ya sha munazara da yan bid'a akwai littafi guda mujallaji guda duk munazarorin ibnu taymiya ne yake tattara da shi da yan bid'a amma sai mutum sai na farko sai ka koshi da ilimi to ba iya ilimin ba kana iya koshi da ilimin amma in ka samu wani mai wayo sai ya maka ramin da aka fada kasa fitowa awam ko ba gadewa za su yi ba to bayan ka koshi da ilimi sai ka kuma san hanyar munazara ya ake munazara ita kanta sai kana da dabararta sai kana da wayanta saboda haka zaka iya samun cewa wata ɗan mas'ala ce da kake ganin kana da adilla akan ta barkatai yawa alqur'ani da sunna da maganganun magabata amma da ya maka wadan tarko ka fada sauran abubuwa duk da kake da su ba za a saurare ka ba sai ai ta neman ka fito da kanka daga cikin inda ka fada ƙarshe waɗancan hujjojin naka duk a kasa gano su shi yasa ba ba su yarda cewa kowa da kowa ya tari munazara ba amma yanzu muna ganin ɗaliban tiktok da wani ya abin da su ce ina kiran ka mukabala ka zo mai mukabala ya ɗauka mukabala mai abu ne mai sauƙi to saboda dai abin da muka yi magana trending ɗin nan shi dai ke ja wannan ɗin wani saboda trending ɗin ne to kaga yana zaman lafiyarsa ya je ya taro wasu mushrikai arna sun zo sun jefa cikin wata wata bid'a kokarin ya kare matsayinsa ya fada cikin wata bid'a kuma da ta zama musifa cikin al'umma to sanda yana daga cikin abubuwan da suka fada na dalilan aukawarsa shine baya zama da malamai baya zama tare da malamai irin mutanen nan ne da su kawai suna son ne su bayyana kansu suna son ne kawai a san duk inda suke su su ne kuma a tsaye suke da kafafuwansu ba ruwansu da kowa to sun an zarge shi da cewa yana da abin da qillatu mujalasati ahli al-ilm ba zama cikin inda ake darasi ba zama cikin malamai baya bibiyar su baya yana ji da kansa dan mutum ne mai fasaha yana da fasaha wajen magana to wannan watakila wannan fasaha ta ja masa har ya kaura cewa sha'anin ilimi to wannan bayana ɗaya cikin abin da ya jefa shi cikin wannan wannan wannan wannan bata sannan daga cikin abin da ya jefa jaham sun ce akwai Suleiman ibn Muqatil wani mutum da aka yi shi ma a daidai lokacin shi ma mutumin Khurasan shi ba daidai lokacin yana cin karansa ba babbaka shi kuma mujassim ne wato wanda yake sifanta Allah da jiki irin na mutane irin na halittu yana cewa inna Allaha jismun wa lahmun wa damun ala suratul insan haka aqidarsa take cewa mutum Allah mutum ne da jiki da tsoka da nama da jini kamar yadda dan adam yake to shi ma a lokacin yana ta trending shi mukatil saboda haka sai ya ga cewa to bara ya tare shi shi kuma da bid'ar da take akasin wannan sai hannun riga shi kuma ya ce Allah ba shi da wata sifa koma wace iri ce ya cire wa Allah duka wasu sifofinsa da alkur'ani suka zo da su dan ya zama martani shi kuma ga mai sisar tabbatarwa da Allah sifofi irin na halittarsa to abu na hudu kuma har ila yau ana cewa ya haɗu da aljad ibn dirham a gurinsa shi ma ya ƙara cusa masa wannan mummunar aƙida aljad ibn dirham shi ne wanda ya samu aƙidarsa ta korewa Allah sifofinsa daga wani mutum da ake kira abinan sam'a bayan ibn sam'an shi kuma bayan ibn sam'an ya samu aqidar sani daga talut dan yar uwar abin al-labid ibn al-a'sam bai yahudan nan da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri daga wajensa shi kuma ya samu aqidar saboda haka wannan ita ce silsilar sa sanadin sa na aqidar sa ya samu aqidar sa daga ja'd ibn dirham wanda Khalid ibn Abdullah al-Qasri wata shekara ya layya da shi ranar idi babba lokacin da aka zo sallar idi aka kawo shi bayan an nemi ya tuba ya janye daga miyagun aƙidunsa ya ƙi janye to shi ne ya kawo shi bainar jama'a ranar da za a yi sallar idi ranar sallar babbar sallah ya ce ya ku mutane bayan ya gama hudu ba ce to kowa je ya layyarsa ni ga abin layyata aka kawo masa shi ya yanka shi to shi wannan Ja'ad ibn Dirham ya samu aqidarsa daga bayan ibn Sam'an shi ba wani tantirin dan bid'a lalatacce shi kuma ya samu tashi bid'ar ko ya samu wannan bid'ar tashi daga Talut wani bai Yahude dan dan wato yar uwar wannan bai Yahudan da yawa annabi sihiri bayan ibn Sam'an na ya same ta daga Talut ibnu ukhti labid ibn al-a'sam wato daga khalinsa daga khalinsa ya samu aqidar to waɗannan abubuwa su suka haɗu suka samar da jaham ibn safwan da irin mummunar aqidarsa ta korewa Allah subhanahu wata'ala sifofinsa aqidarsa a yanzu ta mutu a matsayin aqida mai cin gashin kanta ko kungiya mai cin gashin kanta a duk duniya ba wata kungiya sunanta jami'a a yau ba ka ce ga wata ƙungiya sunanta jami'a ba sai dai aƙidun da ya baza a lokacinsa sun fantsama sun shiga sun ɗaɗɗar su cikin wasu ƙungiyoyin wanda aka samu waɗanda suka zurfafa a cikin aƙidar har suke korewa Allah duka sifofinsa aka samu waɗanda ba su kore duka ba amma sun kore mafi yawa su ne mu'tazila aka samu kuma jahmiyatu sifatiyya waɗanda suke tabbatar da wasu sifofi na Allah guda bakwai sauran kuma su kore su sune kamar kullabiya da ashariya da maturidiyya to duka waɗannan sun dan dosani wani abu na aqidar jaham ibnu safwan kowa da dan gurgurdan abin da ya dosana gurgurdan dosanar da yayi gurgurdan nisa da yayi da da maganganun magabata daga cikin irin aƙidun jihar ibn Safwan da mabiyansa akwai wannan aƙidar da yanzu ibn Taymiya zai mana magana a kanta na cewa imani shine sanin Allah kawai duk wanda ya san Allah to ya mu'mini ne duk wanda ya san Allah man arafa Allah fa huwa mu'min duk wanda ya san Allah to mu'mini ne al-ma'rifa ita ce imani kafirci kuma shine rashin sanin Allah al-jahlu billah jahilci shine kafirci a gurinsa rashin sanin Allah shine kafirci sannan kuma daga cikin miyagun aqidansa inkarin sifofin Allah baki daya da sunayensa duka yana inkarin su sannan daga cikin miyagun aqidunsa akwai alqawlu bi khalqil qur'an cewa alqur'ani mahaluki ne dan baya tabbatarwa da Allah sifa ballantana ya ce maganar Allah ce in ya ce maganar Allah ce ya tabbatarwa da Allah sifar magana to sai ce wannan alqur'ani da muke karantawa halitta ce daga cikin halittun Allah subhanahu wata'ala ba ba ba ba sifarsa bace yana daga cikin aqidarsa al-hulul cewa Allah yana sauka ko ina shine maganar cewa inna Allaha fi kulli makan Allah yana ko ina saboda haka babu wurin da zaka kalla babu Allah da zatin sa a ciki to wannan hatta a sha'ira da ake cewa aqida a sha'ira ake bi a kasashen mu ba wannan ce ba wannan ce aqida su ba su yadda da wannan ba ba su yadda da cewa Allah yana ko ina ba suna cewa Allah baya ko ina su haka suke cewa ba wai Allah yana ko ina ba cewa suke Allah baya ko ina baya sama baya ƙasa baya ciki baya waje baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya tare baya rabe shine ibnu abdul bar yake cewa to babu kenan saboda duk kwarewarka wajen bayani aka ce kai bayanin babu menene babu sai kai wannan bayanin to ka kai matuƙa ga kwarewa ka ce abinda babu shi a sama babu shi a ƙasa babu shi a gabas babu shi a yamma babu shi a kudu baya arewa baya ciki baya waje baya haɗe baya rabe to babu shi kawai saboda haka al-mu'attila yake ce al-mu'attilatu ya'buduna adaman wal mujassimatu ya'buduna sanaman saboda haka babu kenan suke bautawa to yana daga cikin shi shi jihar ibnu safwan shi ya fara zuwa da wannan cewa Allah yana ko ina ya kora ganin Allah a lahira cewa ba za a ganin Allah a lahira ba tunda Allah ba a ganin sa sannan ya yace al-insan majburun fi af'alihi duk wani abin da kai to ba kai ne kai ba Allah ne yayi saboda haka dan adam baya da kudura baya da irada yayi inkarin azabar kabari cewa babu fitnatul qabr ya karyata ta yayi inkarin al-mizan cewa babu wani awo da za a lahira zai abin da aka faɗa na mizani wani za'u mawazin alƙist wanda ana magana ana nufin adalci ne amma ba awo za a yi ba ya yi inkarin siraɗi ya yi inkarin haud dausayin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi inkarin shafa'a ceto babu ceto ya ce a yanzu ma da ake magana ba a yi wuta ba ba a yi aljanna ba kuma sanda ma za a yi su a shigar da muminai aljanna a shigar da kafirai wuta to da ƙarshe da za su ƙare za a yi Allah duk zai kawar da su saboda aka bar su suka wanzu to sun yi zama daidai da Allah kenan Allah shine wanda la awwala lahu wa la akhira lahu huwa al-awwal wal akhir to idan ya zama na aljanna ita ma akwai ta tintini to ya zama daidai da Allah kenan don haka yanzu ba ita sannan aka batta har illa ma sha Allah ba ranar kawar da ita to ta zama kamar Allah kenan ta zama ita ma azaliya ce saboda haka ita babu wani kadim babu wani azali sai Allah saboda haka sai suka kore tabbatuwar aljanna da tabbatuwar wuta wanda mu kuma alqur'ani ce mana yake khalina fiha abadan abadan jannatu adnin eh yadkhulunaha haka ubangiji ya tabbatar mana da waɗannan abubuwa za su dawo har abada to duk yana kore su saboda mummunar aqidarsa to wannan shine Jaham ibn Safwan aqidar al-iman ko kuma ra'ayinsa akan al-iman shine ibn Taymiyyah yake cewa kana yaqulu innal imana mujarradu tasdiq al-qalb wa in lam yatakallam bihi inda zuciyarka ta yadda da abin ko baka furta ba kai mumini ne saboda haka da zarar mutum ya yadda da abu a ransa to shikenan zama mumini ya yadda akwai Allah shikenan ya zama mumini ko da bai taɓa furtawa ba ko da a zahiri ma yana cewa ba Allah ko da a zahiri ana magana da shi yana cewa ba Allah ko yana bautar wani ba Allah ba amma dai a ransa ya san cewa akwai Allah to wannan mumini ne ba zai zama kafiri ba sai in ya jahilci akwai Allah sai in an tambaye shi ya ce shi bai sani ba akwai Allah ko ba Allah to wannan shine kafiri shi ma in an tambaye shi ya ce bai sani ba akwai Allah a cikin zuciyar shi can ya yadda akwai Allah to muminin ne to shine ibnu taymiya yace wa hadha alqawlu la yurafu an ahadin min ulama'i al-ummati wa immatiha babu wani daga cikin malamai ɗaya daga cikin malaman wannan al'umma ko ɗaya daga cikin limaman wannan al'umma da ya taɓa furta wannan mummunar magana bal ahmad wa waki bari ma imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a da wake ibn al-jarrah ar-ru'asi al-kufi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman wannan al'umma mutumin kufa wanda yana daga cikin malaman Imam Ahmad din kansa ya rasu shekarar hijira 197 yana daga cikin ɗaliban Sufyan Thauri kuma yana daga cikin ɗaliban Al-Amash Sulaiman ibn Mihran Al-Amash lokacin da yake matashi yana ɗan yaro yana neman ilimi sai ya gamu da Al-Amash Sulaiman ibn Mihran al'amash al'amash shine wanda baya gani sosai haka duhu duhu haka yake gani sai ya haɗu da shi sai ya ce da shi ya zo da Allah ya bashi hadisi amash yana da tsauri wajen ba da hadisi ana ana shan wahala da shi kafin a ji hadisansa sai ya ce kai waye sai ya faɗi sunansa ya ce sunan shi wake ibn jarrah al-ru'asi sai ya ce da shi da ya ji sunansa al-jarrah ya gane waye jarrah din babansa sai ce a wace unguwa kake sai ce ina unguwar banu ru'as su ne kabilarsa inda suke zaune a cikin garin kufa sai ce ina kake da gidan al-jarrah sai ce ai babana ne to shi kuma aljarrah din baban wake shine mas'ulul baitul mal wai shine kashiya shi yake bada albashi duk wata wata a hannun shi ake karɓa albashi a wancan lokacin mutum ko baya aiki a daular musulunci ta farko ko baka aiki abinda aka samu kana da rabo a cikin baitul mali da wata zai ka je ka karɓa saboda haka sai ya ji cewa a to ai wanda yake biyan kudin wata-wata shi ne babansa sai ce to ba zan baka hadisai biyar amma sai kaje ka karɓo min kudin wata na ina jin sun ɗan makale ba su fito da wuri ba je ka karɓo min da ya je sai baban ya ba da rabi sai ya ƙi ba shi duka sai ba shi rabi sai ka masa shi ma sai ki ba shi hadisan daga sai ba shi uku sai ce je ka ka ciko sai in cika maka ya je ka ciko ya cika masa sauran biyar din ya ce to daga yanzu duk wata ka kamun kuɗi na zan baka hadisai biyar shi kenan sai karɓo da wata ya yi sai karɓo masa kuɗinsa sai ka masa sai ba shi hadisai biyar to saboda haka wake ibn jarrah yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na wannan al'umma to da shi da imam ahmad da wasu ma da su kamar abu ubai qasim ibn sallam suna kafirta duk mai irin wannan ra'ayi mai cewa kawai duk wanda ya san Allah kawai a zuciyarsa shine shine mumini don wannan ƙaryata alqur'ani ne ƙaryata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ne kuma shigar da wasu wanda ba musulmi bane cikin musulunci ta hanyar da ba daidai ba saboda haka suke kafirta duk wanda yake da wannan ra'ayi to amma ibnu taymiya ce walakin huwa allazi nasarahu al-ash'ari al-ash'ari shine abu al-hasan al-ash'ari ɗaya daga cikin a'imma na aqida shine ali ibn isma'il ibn ishaq al-ash'ari wanda shine ake danganta mazhabar ash'ariya zuwa gare shi yana da labari na barin wannan na barin mazhabarsa ta asali shi abul hasan al-ash'ari asalinsa ya taso ba mu'tazile mu'tazila su ne waɗanda suke gabatar da hankali suke fifita shi akan nassin alqur'ani da sunna ya shekara arba'in yana hudubobi da laccoci da ba da kariya akan mazhabar mu'tazila saboda yana auren mahaifiyarsa tana auren abu ali al-jubba'i wanda su ne jagororin mu'tazilanci a bagadaza a wancan lokacin to mahaifiyarsa bayan rasuwar mahaifinsa sai ta auri shi abu ali al-jubba'i shi kuma yana dan kankani sai ya tashi a gidan saboda haka da ya tashi a gidan sai ya taso a cikin mazhabar mu'tazilanci sai ya zama kuma ya kunkudi wannan ilimin sosai ilmul kalam ya zama na ɗaya daga cikin masu bawa mazhabar i'tizal kariya a ko ina ya ji yayi rubuce-rubuce da sauran abubuwa na bata kariya shekara arba'in daga baya Allah ya so shi da shiriya ya balle daga wannan mummunar tafiya ya dawo tafiya wadda ba wannan ba akwai bayani akwai matakai da ya bi kafin ya dawo sunna sai da ya ratse ya tsaya ya zama kan aƙidar kullabiya sannan da kuma gaba ya da aƙidar salaf amma dai su mabiyansa sai suka tsaya a zangonsa na biyu su ba su itizalin ba amma sun tsaya a zangonsa na biyu zangon kullabiya da ya tsaya wanda insha Allah na ga mai daga hannu yana daga hannu a karatunmu na gaba za mu ɗan yi dajiya a kan shi wannan abul hassan al'ashari mu ji kuma mai alaƙarsa da wannan magana ta jiham ibn safwan cewa imani shine al'ilm ko al-ma'rifa ko at-tasdiq abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada da muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh